أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama haduwa a yau ranar litinin 18 ga watan safar shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga biyar ga watan goma na shekara ta 2020 miladiyya cikin wannan masallaci mai albarka masjid al'ansar ƙarƙashin karatun littafin kitabun niyatul qahtani wannan cikin ikon allah da yarda shi zai zamanto zamanmu na 27 a cikin wannan littafi a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 321 yau cikin ikon allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na 322 inda malam yake cewa ya kuwar muhammad al-qahtani rahimahullahu ta'ala iyaka nafsaka walla aduwa wa kaidahu فكلاهما لعساك مبتديان وحذر وجوءك مفرطا ومفرطا فكلاهما في العلم مقصوران فقليل مائك في وضوئك خدعة لتعود صحته إلى البطلان وتعود مكسولاته ممسوحة فحذر غرور المارد الخوان وكثير مائك في وضوئك بدعة يدعو إلى الوسواس والحملان لا تكسرن ولا تقلل واقتصد فالقصد والتوفيق مصحبتان وإذا استبعت ففي الحديث ثلاثة لم يجهزنا حجر ولا حجران من أجل أن لكل محرج غائط شرجا تضم عليه ناهيتان وإذا الأذى قد جاز موضع عادة لم يجز إلا الماء بالإمعان نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمسحتان أو بولة أو غائط أو نومة أو نفحة بالسر والإعلان ومن المزي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران ولربما نفح الحبيس بمكره حتى يدم لنفحه الفخذان وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان والغسل فرد من ثلاثة أوجه دفق المني وحيدة النسوان إن زادة في نومة أو يكزة حالان للتطهير موجبتان يقول محمد القحطاني إياك نفسك والعدو وكيده إياك نفسك والعدو وكيده فكلاهما لأذاك مبتديان فكلاهما لأذاك مبتديان وحذر وجوعك مفرطا ومفرطا واحذر وجوعك مخرجا ومفردا فكلاهما في العلم محصوران وكلاهما في العلم محصوران فقليل مائك في وجوئك خدعة فقليل مائك في وجوهك حدعة لتعود صحته إلى البطلان لتعود صحته إلى البطلان وتعود مكسولاته ممسوحة وتعود مغسولاته ممسوحة فهزر غرور المارد الخوان فاحذر غروب المارد الخوان وكثير مائك في وجوئك بدعة وكثير مائك في وجوهك بدعة يدعو إلى الوسواس والهملان يدعو إلى الوسواس والحملان لا تكسرن ولا تقلل واقتصد لا تبصرن ولا تقلل وقتصد فالقصد والتوفيق مستحبان فالقصد والتوفيق مستقبلان وإذا استبقت ففي الحديث ثلاثة وإذا استرقت ففي الحديث ثلاثة لم يجزنا حجر ولا حجران لم يجزنا حجر ولا حجران من أجل أن لكل مخرج قائد من عدل أن لكل مخرج قائد شرجا تضم عليه ناهيتان كلما أنهم عليه ناكلان وإذا الأذى قد جاز موضع عادة وإذا الأجاب تجاز موضع عادة لم يجز إلا الماء بالإمعان لم يجز إلا الماء بالإمعان نقض الوضوء بقبلة أو لمسة نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان أو طول نوم أو بمس ختان أو بولة أو غائط أو نومة أو بولة أو غائد أو نومة أو نفخة في السر والإعلان أو نفخة في السر والإعلان ومن المزي أو الودي كلاهما ومن المذي أو الولي كلاهما من حيث يبدو البول ينهدران من حيث يبدو البول والحران
ولربما نفخ الحبيس بمكره ولربما نفخ الحبيس بمكره حتى يدم لنفحه فحزان حتى يدم لنفسه فكتان وبيان ذلك صوته أو ريهه وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان هاتان بينتان صادقتان والغسل فرد من ثلاثة أوجه والغسل فرد من ثلاثة أوجه دفق المني وهيدة النسوان نفق المني وحيدة النسوان إنزالة في نومة أو يقظة إنزالة في نومة أو يقظة حالان للتطهير موجبتان هذان للتسليم الجسام زادكم Allah min fadlihi wa tawfiqihi malam yake cewa a baiti na 322 har zuwa na 326 yake yin bayani akan cikon bayanin da ya yi can akan alwalla kuma hallo da galgadi akan tahziri na waswashi na shaidani zakara rahimahullahu ta'ala مرة أخرى من وسوسة الشيطان وتزيينه فيما يتعلق بالطهارة والوجوه لما لم يا ملك الشيء أنا كتوى إياك نفسك والعدو وقوله كي سوران شيطان كي تاكا تنسان دا أبوكين أداوة كمي كيدي وانيني شيطان dan saboda an ce inna shaitana lana adu falnattakhidhu aduwa kamar yadda ya zo a cikin alƙur'ani mai girma inna shaitana lakum adu fattafizuhu aduwa kenan mala ina mana kashedi akan alwallan ko kuma wankan mu mu yi kokari kada shedani ya sa mana wasi wasi mu yi abin da ba shi ba kada shaidani ya sa mana wasi-wasi ga suna nan mu tsaya a mu bid'a kenan malam yake mana bayani akan cewa shaidan yana sa ma mutum wasi-wasi a cikin alwallar shi kuma yana sa ma mutum wasi-wasi a cikin sallar shi kuma yana sa ma mutum wasi-wasi a cikin wankan shi bal bari ma a dukkan lamari inda aka ce wannan addini ne shaidan yana sa ma mutum wasi-wasi a ciki akan menene malam yake mana wannan bayanin akan ɓannar ruwa akan alwala na ƙarancin ruwa ko kuma ɓannar ruwa ba a so ruwan ya yi ƙaranci sosai kuma hallo ba a son ruwan hallo ya zamanto da yawa sosai haka a wanka haka a alwala kenan taklidul ma'i fil wudu wa fil ghusl hatta yatahawwal al-ghusl ila mujarrad al-basar kenan kadda ka kawo ruwa kaɗan zaka yi wanka na janaba alhali ƙazamta ce zaka wanke ya zamanto kawai ruwan don an ce abdalku ba farilla ba ne suna ne kawai ka zuba shi haka ya tafi ɗan kaɗan to mala yake mana ka shege a kan wannan kuma ha ya kai wani waje ma bai samu ruwa ba shi kuma ana so wankan janaba ko ina ka samu ruwa ko ina a jiki ya samu ruwa yanan kan ruwa ya yi karanta wanda hau ya kai wani wajen ma bai samu ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani hallo akan alwala ba a so mutum ya zama to ya kawo ruwa kaɗan har ruwan ba ya ishe shi ba ya bar lam'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani namiji yana yin sallah a bayan shi akwai lam'a gwalgwadon dirham kamar da zo a cikin hadisin annan nabi sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan yusalli wa fi zahri qadamaihi lam'atu qadara dirham kama a ce lam'a da ya samu kamar a ce kadago ko kuma a ce el goma a ce ne annabi ya ga wannan mutumin kuma har yayi sallah da wannan lam'a a jikin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yu'ida al-wudu'a sai ya umarce shi da ya sake wannan alwallar dan saboda wannan lam'a was-salata kuma ya sake wannan sallar a sunna in mutum ya yi alwalla ya ga lam'a a ga wannan ina shi ya jima da yin alwallan nan to sai ya sake in kuma bai jima ba sai ya je ya wanke wannan wajen nashi inda akwai lam'an me amma kuma in ya jima to wannan sai ya sake dan saboda hadisi wanda Abu Dawud da Ahmad da Ibn Majah da Albani ya ingantar da shi kenan dole sai mutum ya sake kuskure ne mutum ya ringa doko ruwa kaɗan ƙwarai wanda zai yi alwala duk da ba a so mutum ya yi ɓannan ruwa amma ba a so ka ɗauko ruwa shi ne ke cewa faƙalilu ma'i ka fi wudu'i ka had'atun ƙarancin ruwanka a cikin alwallar ka yaudara ne hada'atun ka yaudari kanka kenan ba a so mutum ya akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bane ya tabbata ga wanda suke alwala ruwan nasu bai isa su su wanke digadiginsu wailun lil aqabi minan nar inji annabi sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar Ƙarƙashin wannan hadisin malamai suke cewa na mazahib guda hudu duka hanafiya shafi'iya malikiya hambaliya mutum in sai ya alwala ya yi taka tsantsa ya gani idanun sahun shi na ƙawahuwa sun shiga sun huce wajen wannan wankin da yake don saboda hadisin da ana zuta wairun lil aqabi minan nari bone ya tabbata ga wanda diga diginsu bisu wanke digadiginsu wajen alwala a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai lil aqabi wa butuni al aqdam minan nar akwai kuma wanda suna alwala sai su wanke su kawai ya hummuhum gaslu al fawq wala hummuhum gaslu al asfal suna wanke saman ne kuma har gussa wanke kasan kawahuwa shi ma hadisi ya zo akan wannan an ce mutum ya yi taka tsantsa kenan ka ɗaga ƙafa ka wanke cikinta kuma har ka wanke bai'inta kenan shine malam yake mana bayani kenan a cikin wannan abiyat din kenan alal muslim isbabul wudu kenan ya wajaba akan musulmi da ya cika alwala isbabul wudu abinda ake cewa isbabul wudu kamar da muka yi bayani wancan satin mutum in zai wanke hannu bakin ku'i ya wuce kadan in zai wuce bakin murafukai allo ya wuce kadan in zai wuce idan sau allo ya wuce kadan wannan shine isbabul wudu fala israf kuma hannu kada mutum ya yi almubazzaranci wajen alwala wa fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ya yi alwala da muddi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi alwala da muddi an ya tawadda bil muddi na kawo ruwan nan na muddi bai yi kaɗan ba kuma hannu bai yi yawa ba khairul umur awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan وسطا kenan kai ma kallanta wa ma kassarta kenan da in ka yi da yawa don ka yi bid'a shine ke cewa wa kasiru ma ika fi wudu'ika bid'atun kenan ka yi bannan ruwa alwala wannan bid'a ne wannan har yana kai mutum zuwa ga alwaswasi wal hamalani yana kai mutum zuwa ga waswasi kuma yana kai mutum zuwa ga sakaki sai kaga mutum ya zuba ya zuba ruwan kawai ba tare da ya cuɗa ba ya bar sunna daga cikin sunnoni na alwala addalku shine cuccuɗawa sai ma yake cewa la taksiran wa la taklil waqtasi to dan haka kada ka yawaita ruwa a alwala kuma hannu kada ka kananta ruwa a cikin alwallanka waqtasi ka yi daidai gwargwado fal qasdu wat tawfiqu mustabiqan kenan in kai daidai gwargwado to wannan kayan taufi shi ne a taufi ake ce ma a taufi to wannan abun ne wanda ake so ga alwala shi ne abu wanda ake so mutum ya rinka yi wajen alwala yana wannan malam bayani ne akan ruwan alwala ke yi yawa kuma hannu ke yi kaɗan sai malam ya yi bayani a baiti na 328 ya shiga wani zance a nan zancen da malam ya shiga sai ya fara zance akan kuma hannu tsarkin goge menene tsarkin goge al-istijmar an mutum bai samu ruwa ba yana cikin daji kuma ya yi wutsari ba ruwa to yaya zai yi tsarki shi ne ake cimma tsarkin goge sai malam yake cewa wa izas ta tsafta ka bil hadisi salasatun idan mutum ya yi biyan bukatar shi to kuma zai yi tsarkin goge to a cikin hadisi ya zo mutum zai yi tsarkin goge da duwatsu guda uku ne ko kuma da wani abu tsarkakekke bushashe guda uku ba guda biyu ba ko guda ɗaya in mutum ya yi tsari a daji zai ɗauki dutse guda uku ne ya tsarki da shi ko kuma ya ɗauki wani abu tsarkakekke bushashe ban da ƙashi na karatotuwa wanda aka bare ba na kenan zai ɗauki abu tsarkakakke bushashe ba yi kenan da abin da ba tsarkakakke ba kenan mana yake ce mana so uku ake yin wannan abu sai mutum ya yi so uku a nan ne ya yi ɗahara kenan malam a nan wannan abiyatin nan guda uku daga baiti na ɗari da ishirin da takwas da baiti na ishirin da tara da baiti na ɗari uku da talatin inda yake cewa min ajli anna li kulli mahrajin ga'idin sharajan fadummu alayhi nahiyatani wa idza al-adha ajjaza mawdi'a adatin lam yushzi illa al-ma'a bil imani anan malam yana cewa dole sai mutum ya ɗauki dutse guda uku tsarkakakku kuma bai inganta ba mutum ya yi tsarkin goge da aƙalla min salasa da ya yi biyu ko kuma ya yi da ɗaya wa haza huwa haƙali hadisi salman al-farisi wannan shine gaskiya don saboda hadisi na salman al-farisi yadda Allah ta tabbata a gare shi wa kad qala lahu ba'd al-yahud shi salman al-farisi yahudawa suka isko shi mutahakkiman suna mai mai izgiri suna cewa allama ku nabiyukum kulla shay annabin ku ya koya muku ku dukkan komi hatta al-qara'a kai har yadda za ku yi kashi annabi ya koya muku wai izgidi ne suke ma Salman al-Farisi sai Salman al-Farisi kala sai ce ajal kwarai ya koya mana har yadda zan mu yi kashin komi an koya mana a musulunci لقد نهانا أن نستقبل القبلة بقائد سلمان الفارسي يتما يهودا قري أن النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أمك جريم باين غيري أمك جريم كاشي كوزاري مهسكنتي على القبلة بأي بداية ba a in zaka yi wutsari ka tafi daji bakka kallon gabas kuma hallo bakka ba gabas baya yanzu magana a cikin gida ana ba bagar gabas baya ko kuma ana ba gabas gaba nan da ikhtilafi na fuqaha suke wanda magana kuma wanda ta hirin jaye na malaman fiqh shine in a cikin gida ne babu laifi in akwai katanga ko kuma hallo in kuma ban ɗakin arheki amma in mutum ya je dashi to bai kallon gabas in zai yi wutsari ko zai yi kashi ko kuma ya ba gabas baya ihtiram ga Ka'aba kenan shine Salman al-Farisi yace nahana an nastaqbila al-qibla li ga'idin aw bawlin aw an nastanji bil yamin ko kuma mu yi tsarki da hannu na dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi tsarki da hannu na dama kenan ana tsarki da wani hannu ake yi da hagu ake yi أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا أنا ممي سركن بوجي أم رسروا دجوا سوء أسر أكو أو أن نستنجي بعظمي من زعل الله صلى الله عليه وسلم هلو يا أنا مم إن زمي وانا سركن عداشي da mu ɗauki ƙashi mai tsarki da shi ba a yi da ƙashi hadisi wanda muslim ya rawaito a nan malam ya yi bayani akan cewa lalle mafitan tsari da mafitar kashi wannan su ne guda biyu ake yin al'istijmar tsarkin gogiya duk lokacin da mutum yake yin wutsari sai wutsarin ya kwara ya taɓa wani waje a cikin shi to a nan fa shi tsarkin na gogi wannan mahal wajen fitarwa wutsari ko fitarwa katsi nan ne kaɗai sunna nan kuma hallo ya zama nan wannan dutse baya tsarkake wannan wajen naka a ce ya zuba a cinya ko a ƙafa baka ɗaukan dutsen nan ka ce ka goge shi kenan ka yi tsarki nan wannan he ka sa a ruwa li'annal aslu tahara bil ma dan saboda asali inda aka yi ruhusa wannan mahallul ga'id da mahallul bawl kenan in tsarin ko kashin ya taba wani wajen to wannan kuma hallo ya yi dole sai ka sa ruwa zakka yi tsarkin naka sannan kuma hallo zakka yi haƙuri in ka samu ruwan nan wannan wajen sai ka wanke in baka wanke ba ka bar najasa shi kuma wancan tsarkin goyin ko baka sake wani tsarkin ba wannan tsarkin ka yayi kenan anan shine mana yake mana bayani akan cewa min ajal anna li kulli makhraj ga'idin sharajan tadummu alayhi nahiyatan wannan wajen biyu ne kadai za a yi tsarkin gobe wa idan azaka jaza mudiya adatan amma in wannan kazamta ta wuce wannan wajen guda biyu lam yujzi illa al-ma'a bil ilani to wannan bai inganta ba dole sai ka ɗauko ruwa hannu ka tuda ka wanke wannan wannan dan saboda musulunci addini ne na tsafta sai malam yake mana bayani a baiti na 331 zuwa abbaiti na 335 wani wabu'i ne sabo akan abubuwan da suke warware alwala abubuwan da suke warware alwala na wakilin wudu sai ce na kadun wudu'i bi kublacin au lamsatin abubuwan da suke warware alwala sumbata ko kuma shafa an kulu raumin ko kuma barci mai tsaho an dimassin hitani ko kuma da da shafa a malam anan kinaya ce ne a zaga hitan abin da ke alhitan kaciya kenan yana nufin kenan gaba ko kuma shafa gaba au baulatin ko tsari au ba'itin ko kashi au naumatin ko kuma barci aw nafhatin ko kuma iska tusa fi sirri in ma ta yi kara wani ilani ko kuma ba ta yi kara ba yana a boye ko kuma a bayyane a nan akwai bayani kamar haka malam allah ya ji shi da rahama ya fara zance a kan bayanin na waƙin wudu sai ya fara kawo al'ubula wallan sumbata da shafa sumbata da shafa to shin sumbata da shafa suna warware alwallah mana ya ka suna warware in muka diba a sunna sin sumbata da shafa suna warware alwallah malamai akan wannan mas'ala suna da magana guda uku malamai suna da magana guda uku alƙaulul awwal magana ta farko huwa qawlu shafi'iyya shine qawlu na imamu shafi'iyya anna majarrad al-lams biduna kha'il naqid lil-wudu imamu shafi'i yake cewa shafa mutum ya shafi matar shi biduna kha'il ba tare da wani kaya ba fata ta taba fata naqid lil-wudu wannan yana warware alwala wastadallu bi qawlihi azza wa jalla suka kawo dalilin su faɗa Allah maɗaukakin sarki na cikin suratul ma'ida aula maskumun nisa aula maskum an nisa kenan wanda yana warware alwala wannan magana shafi'iyya ce magana ta biyu alƙawlu sani shine kuma hannu magana ta alhanabil ahmad bin hanbal kenan wa aksarul fuqaha da mafi yawan malaman fiqh ba na hadisi ba malaman fiqhu annal lams idza kana bi shahawati suka ce shahawar wannan in ya kasance da shahawa ne ai bi talazzus akwai jin daɗi a shahawar nan to ba huwa naqid to wannan shahawar tana warware a wannan in an yi ta dan jin daɗi ne wa illa fala in kuma ba dan wannan bane ba to alwallaka tana nan ba za warware ba magana ta biyu kenan da Ahmad bin hanbal sai magana ta uku wa hiya qawlu aksar sahaba ita ce magana wanda mafi yawan sahabbai suka yi wa aksar ulama al hadis da mafi yawan malaman hadisi sun tafi akan wannan wa huwa qawlu abi hanifa kuma ita ce magana abu hanifa suka ce anna mujarrad al-laws la yanqus al-wudu lalle kawai shafawa shafa ta matarka ba ta karya alwala sawa'an kana bi shahwa aw bi ghayri in ma ya kasance da sha'awa ne ko kuma ba da sha'awa ba ma lam yakhruj shay'un min al-qubul mataka wani abu daga gaba bai fito ba mataka wani abu da sharadi ba mataka wani abu daga gaba bai fito ba amma daga wani abu daga gaba ya fito mani ko wadi ko mazi duka sun fito to alwallaka ta kai amma in kuma komi bai fito ba alwallaka tana nan ba ta karye ba kenan wannan magana kuma hannu ita ce mafi rinjaye ga magana ta biyu da ta farko wannan magana kenan al'ibra ana bi khuruji shay'in min al-qubur kenan tambayar da za a nan lokacin da ka shafa wani abu ya fito ko bai fito ba in ya fito alwallaka batta nan ta ɓaci in kuma bai fito ba alwallaka tana wasadallu bi adillatin minha sai suka yi istidlali da hujja daga cikin wannan hujjar annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi wanda Aisha ta rawaito aqbala imra'atun min nisa'ihi ya sumbaci wata mata daga cikin matan shi ba faɗi ba kowace ce imra'atun ne don saboda shekiri ne na gida imra'atun min nisa'ihi ya sumbaci wata mata daga cikin matan shi sun mahara da ila salat sannan ya hudu sallah wani mai tawadda kuma bai yi alwala ba hadisi wanda ahmad da abu dawud da turmuji da ibn majah suka rawaito shi daga hadisin aisha da allah ta tabbata a gare shi kuma suka ba 'yan magana na farko a shafi'iyya ko suka ce aula maskumun nisa su malaman hadisi da mafi yawan sahabbai suka fassara ana yin aula maskumun nisa ba ana yin ko kun shafa ba ne ba a'a wannan ana nufin da aljima ne ko kun yi saduwa kenan an yi kinaya dan saboda qur'ani abu ne magana ta Allah subhanahu wa ta'ala ana yin ta da kinaya kun haɗu ana yin ta da balaga sai aka ce aula mastumun nisa sai aka yi eh, aka faɗi khas wa yuradu bihi al'am aka faɗi as yuradu bihi al'am aka faɗi wani juz'i kaɗan daga cikin wannan abin shi kuma ana yin wancan abin duka saduwa na armi gaba ɗaya kenan wannan shine magana ta akan annaqidul awwal bi ma'ana yace naqadul wudu bi qublatin aw lamsatin yace kuma hallu aw tuli naumin aw bi masjid tali ko kuma tsahon barci kenan ana annaqidus sani allazi takallama anhu alaihi annazim rahimahullah huwa an-nawm at-tawil abin da yake warware alwala na biyu wanda malam ya ambato barci mai tsawo نوم طويل أو قصير أو مستغرق ko kuma ma ko da gashi ne amma mai girmewa wanda baka san inda kake ba amma al-ghatit amma gangadi haka halin julus yanayi na zamantakewa wanda kake zamne idza kana yasiran in ya kasance barcin kaɗan ne ka san abin da ake yi gangadi ne kake ka san abin da yake wakana ka san hirar da ake yi ka san me yake afkuwa to fa haza la yanqudu wudu wannan bayya warware alwala shi mutum yana gengedi a saman kujera matuƙa bai yi dogon barci ba matuƙa hankalin nashi bai tafi ba duka to wannan alwala shi ba ta kai ba amma in kuma ya kasance barcin mai tsawo ne to alwala shi ta karye dan me yasa dan faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-ayn wuka usta aw al-ayn wuka usti fa idza namat al-ayn intalaqat al-wika annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ido wannan da kake gani shi kamar wani kile a cikin mutum ido wannan kamar wani kile ne a cikin mutum duk lokacin da yake buɗe to kana kontrolan kanka kuma duk lokacin da yake rihe to baka san inda kake ba to shi ne kamar anan an kawo shi akan wannan hadisin ya zo akan dusa iska mutum lokacin da idan shi ya rihe to tana yi wa ya yi ta iska bai sani ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ido wannan kenan mabudin iska ne daga karihe shi to ka yi ta bada in kuma a bude yake to wannan dan shi sa ai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in mutum ya tashi daga kwana mun a darasi wanda ya wuce ya wanke hannun shi don saboda bai san a inda hannun shi ya kwana ba kenan shi ne ake cewa al'ainu sa'ul usti kenan wannan shi ne hujja na malam bayan ya kawo alƙubula ya kawo allon sai ya kawo barci kuma hannu yana karya alwala amma barci mai tsaho ai iza namal insani la yadri ma yakhruju minhu idan mutum yayi barci bai san abin da yake fitowa daga gare shi ba ولذلك علل صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين عند قيام من النوم دم haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a wanke hannu so uku in an tashi daga barci dan saboda mutum bai san a inda hannun ya kwana ba sai abu na uku daga cikin abubuwan da suke warware alwala wanda malam ya zano masulhi ta shafar gaba shafar gaba mutum ya so sa gaban shi a nan ana nihin mutum ya sosa ba tare da kamar wando ba ko ba tare da zane ba mutum ya sa hannun shi cikin gaban shi ya sosa a rolar shi ta kare in da wando ne a rolar ka baka kare ba ko da zane amma in mutum ya sa fata ta taba fata hannun ya taba fata to a nan alwala ta kare dan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa yake cewa man masa farjahu falyatawadda duk wanda ya shafa gaban shi to sai ya yi alwala a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ki man masa zakarahu wa hada nasihu li hadis akwai malaman da suke kawo wannan hadisin sai ma na yi mana bayani akan cewa wannan hadisin ya goge wancan hadisin na farko akwai annasihu akwai al-mansur akwai hadisin da ya zo na ali eh, radiyallahu anhu wanda yake cewa wa hal huwa illa bid'atun min wata tsoka ce daga gare ka kenan ba komi to kuma he wannan hadisin shi ya zo ya goge wancan hadisin kenan in mutum ya shafa gaban shi ba tare da wani abu da ya shiga tsakani ba ya shafa gaban shi ba tare da wani abu wanda ya shiga tsakani ba imma wando ko zani to wannan mutum sai ya yi alwala alwala shi ta gare sai ma da ya kawo annakin arrabe annakin arrabe shi ne yake cewa au baulatin au ra'ikin au naumatin ko wutsari ko bayan gari ko kuma busa iska kenan kenan anan ma da yake cewa furush min ahadis sabilaini furun shay min ahadis sabilai wani abu ya huto daga wannan mahuta guda biyu mahuta ko tsari ko kuma na kashi duka alwala ta kare min baulin wutsari au ba'iqin ko kuma kashi aurihin ko kuma iska au maniyin ko maniyi au maziyin ko maziyi au wadiyin ko kuma wadiyi au damin ko kuma jini ya huto daga gaba ana nufin wani jini kenan jinin haida na mata ko kuma jinin jinin beki kenan anan akwai bambanci tsakankanin almani da almazi da alwadi guda uku ne kuma dukansu daban-daban shi almani shi shine almar alganis ruwa ne mai kabri addafik mai yaki allazi ya kuruji inda istidadin shahawa yana hukuwa ne in sha'awa ta yi tsanani wa bi nuzulihi tanqadi ash-shahawa kuma lokacin da yake fitowa shi mani to sha'awar mutum ta yi kiya daga ya fito kuma sha'awar ta yi abiyadul lawn inda rijal fari ne a wajen maza kuma kalar shi a wajen maza ba ita bace ba a wajen mata duk da ana samun a wajen mata a same shi abin amma mafi yawa yana ba da masara masara a safara inda nisa masara masara ne bai cika ba a wajen mata hukumuhu hukumcin shi almani hukumcin shi dole in ya hutu sai mutum ya yi wanka in ya hutu dole sai mutum ya yi wanka amma shi maniyin karan kanshi har da kuma tahir ba na jisa ba ne da a ce mutum zai yi sallah da maniyin a jikin shi a jikin rigar shi ko a wandon shi bai gani ba kuma alhali ya yi wankan janabar shi ya yi komi ba to wannan sallar shi ta yi kawai abin da zai yi ya kankare wannan ko bai wanke ba in ya kankare ya yi li'annahu tahir an gano ko yana shi almani zahir amma kuma in ya huto mutum hallo sai ya yi wanka kuma ya yi alwala sannan shi almazi shi kuma shaffaf ne bai kai mani kamri ba ya kurushi inda mula'a ba yana hutowa lokacin da mutum yake yawan yin tunani haka kamar yaro ya kai ajiye puberty ya kai balaga ko babban ma ga baki da yake wani tunanin shi na daban to wannan almazi ke ya ringa fito min alfarku bai da huwa bai da almani shi menene bambancin tsakankanin almazi da almani shi almani ya kuruji bi shahawa mani yana hutowa ne ta hanyar shahawa wa ya kuruji bi kasara kuma in zai hutu da yawa yake hutowa mani amma almazi shi kuma mazi a kaɗan ne yake hutawa bambancin shi shi kaɗan ne yake hutawa kuma wala ya shi'uru shahsu illa bi nuzuli mutum zai ji ya hutu ne sai in ya hutu kawai kake gane amma shi kuma mani kafin ya huto ma kana ganewa zai hutu shi ne bambanci tsakankanin mani da almazi shi wancan kafin ya hutu kana ji zai hutu kuma in zai fito da yawa zai fito kuma kabri gari shi kuma almazi in zai fito kaɗan yake fitowa kuma baka san ya fito ba kawai sai ka gani to shi hukuncin shi shi na jasa ne in ya taɓa kayanka dole sai ka wanke wannan kayan kuma amma in ya fito ba ka yin wanka na janaba shi he dai ka wanke gabanka kuma hannu ka yi alwala kawai ka wanke gabanka kuma ka yi alwala ka wanda wanda farja kuma da zuwa cikin hadisi ingantacce Hmm, ka wanke gabanka kuma hannu ka yi alwala shi al ya kamar da zuwa cikin hadisi na Aliyu bin Abi Talib ya za Allah ta tabbata a gare shi Aliyu bin Abi Talib yake cewa kuntu mazza'an na kasance ina da mazi fa amartu rajulan an yas'al an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na umarci wani da ya je ya tambayo mun annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Ali yake bayani a cikin hadisi yace limakani ibnatihi yana jin kuma annabi dan annabi sirikin shi ne yace li makani ibnatihi dan saboda wajen matsayin yashi a wajena ya baya diya kenan ba na je in mai wannan tambayar ba sai ya tura wani fasala sai wancan ya tambaya fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma wanda ya tambaya tawadda waqsal zakrak kayi alwala ka wanke gaban ka kuma hannu kayi alwala hadisi wanda bukhari da muslim ya rawaito sai alwadi shi alwadi shi kuma ruwa ne wani wanda yake hutowa bayan mutsari yana hutowa bayan mutsari ko kuma ya huto don wahala alwadi ke ko kuma ya huto don wahala kamar mutum ya ɗauki kayan da suka riƙa shi ya juya sosai sosai kaga mutum hannu ya huto shi wani alwadi shi wannan shi ma najasa ne kamar maziyi yake a hukunci in ya taba kayanka kamar wutsari ya taba kayanka sai ka wanke da ruwa kuma hannu sai ka yi alwala babu wanka a nan na janaba idan a cikin wannan guda uku almani almazi alwadi mani shi kadai ake ma wanka na janaba ba a ma wadi ba a ma al almazi shi ne wannan bambanci tsakankanin waɗannan abubuwan guda uku kenan shi ne ma ne ce duka waɗannan abubuwan in suka hutu to kuma alwala ta ta ta ta warware kenan wutsari kashi iska mani mazi wali ko kuma shi nan haida da nabi duka alwala ta warware فمتى خرج شيء من ذلك فهو ناقض فدو wani abu da ya fito daga wannan mafitar guda biyu to alwala ta warware amma dam al-kharij min ghairi sabilaini amma jini wanda zai fito ba ta al-kubra ba ko kuma ta gaba to wannan fattahaqi a gaskiyar magana annahu ghairu naqid shi bai warware alwala kamar misali mutum sabro ya cije shi jini ya fito a ce alwala shi ta kare a alwala shi ba ta kare ba an mai wani allura haka an hudda mai siron ya yi jini ya fito alwallaka tana nan ka ci gaba da sallaka alwallaka ba ta kare ba kana da alwallaka yanan wannan baya warware alwalla alal ijma dan sahabbai sun kasance suna yin sallah an buga musu mashi an buga musu jini yana fitowa da ciwo kuma har suna yin sallah haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ba alwallarsu ta kare kenan jinin da yake warware alwala jini wanda ya fito daga mahuda guda biyu amma wanda bai fito ba daga mahuda guda biyu ba anil ijma to shi wannan bai warware alwala anan malam da yake cewa aunar hatin fi sirri wani ilani ko kusa iska kenan a cikin sirri ko kuma hannu a bayyane malam yana nufin cewa kurujin rihi bi sautin وهو الضراء إن إسكا تاهوتو دا قارا متين ياي توسا دا قارا تونا على ربشي تتأكي تما الضراط الضراط بالضاد الضراط أو بدون صوت إن كما تاهوتو ما برنارا دا قارا با تونا شيء دا ربشي أكي تما الفساء الفساء وانتا الضراط وانا كما هلو الفساء kama bayyana zalika abu huraira yanzu Allah ta tabbata a gare shi ya yi bayani akan haka lokacin da ya rawaito hadisi yake cewa la taqbalu salat man ahdasa hatta ya tawadda ba amsa sallah wanda ya yi hadasi har sai ya yi alwala sai wani namiji daga hadarar mawut yake ce ma abu huraira man hadasi ya aba huraira menene ake nufi da alhadas sai abu huraira yake ce mai alfasa'u au addara'u iska mai ƙara ko kuma iska mara ƙara idan duka in mutum ya yi su a nan to wannan alwallar shi ta kare kuma ita wala yastajibu istinja'u min ar-rihi aw an-naw anan ba a yin tsarki baka cewa tsarkin kai na nan ba sai ka sake tsarki ba khilaf da wutsari shi wutsari ko kashi ko shi in kai fuddo su dole sai ka sake tsarki kuma allo sai ka sake alwala amma ita iska ko kuma barci ko kuma cin naman raƙumi to wanda tsarkinka yana nan amma alwallaka batta nan sai an sake ta a nan ya an kiyaye da kyau naman raƙumi yana warware alwala naman raƙumi yana warware alwala ko so jiya za ka ga mutum ya ci naman ma bai san ko wanne ne ya ci ba na bai karya bai karya a dukkan alƙifa wannan duka fiki hujjin da amma alal ijma taujihi al'ara wannan shine yana karya na eh na ko yau na a nam nam na nam nam nam alwallaka tana eh, na haida wanda ya mutu daga gaba eh, shi ne yake warware a gaba na kenan a nan mutum ya sa- ba ya sake tsarki ba in mutum iska ko barci ko kuma ya ci nama na alwal- na wannan eh, raƙumi fakat yalzumuhu alwudu min jadid kawai zai sake alwallani wa yushiru nazim bi qawlihi wa la rubbama nafha al-habis bi makrihi hatta yadumma li nafhati al-bahizani wa bayanu zalika sautuhu aw rihahu hatani bayyinatani sadiqatani adam malam yayi bayani akan cewa tana yiwa kuma hato shede ya kama wasiwasi wajen iska so da yawa shaidan yana kama mutum wasi-wasi an ya na yi iska ko kuma ban yi iska ba an ya na yi iska ko kuma ban yi iska ba a nan malam sai ke mana kashedi da wasi-wasi na mutum da tahayyulatihi فيخيل إلى المرء أنه خرج منه شيء أو لم يخرج وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء فقال لا ينصرف mutum ne wanda zai shaidan zai sama kokonto shin wai na yi iska ko kuma bin yi iska ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yansarif kada kai gaugawa gusa kautar ga sallah hatta ya sama sautan aw yajid rihan sai ka ji ƙara da ta fito ka ji ƙara ban ji ba to kuma dan dakata kaɗan ka ji iska baka ji iska ba me ake ni da iska ka ji wari baka ji wari ba alwallaka tana nan ci gaba da sallah haka ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga shedan mutum ya sa mai wasu wasi nayi iska ko bin yi ba ka ji kara ban ji ba iska ta sauya bata sauya ba alwallaka tana nan iska ta sauya eh ta sauya to alwallaka bata nan ta kare shine malam yake bayani anan haka kenan sai malam yake bayani a baiti na 336 wal ghuslu fardun min salasati awjuhin nan ci gaban bayani ne akan wancan darasin kuma ya komo akan abubuwan da suke sa mutum ya yi wanka ya ce wanka farilla ne ta hanyar abubuwa guda uku dafakul maniyi fitowar maniyi wa haidatun niswani da al'ada ta mata jinin al'ada na mata inzalatun fi naumatin mutum yayi inzali ya fitar da maniyi a cikin barci aw yagazatin ko kuma bai barcin ma ya huddo shi hala da littattahirin mujabitani a cikin wannan halin guda biyu to dole sai yayi wanka dole sai yayi at-tathhir kenan anan malam yana mana bayanin abubuwan da suke sa mutum yayi wanka aljima saduwa na armi wa inzal mutum ya huddo maniyi bi ihtilam ta hanyar muhalki aw gairihi ko kuma ba muhalkin ba wal haid wal nifas da jinin biki da jinin al'ada وقد تقدم الكلام على وجوب الغسل من الجماع an mun yi bayani a satin da ya wuce akan wanka na hanyar jima'i au inzalin mani ko kuma haɗo fitarwar mani bi ayi siffacin kanat kenan da kowace siffa ne mani ya fito a nan wanka ya wajabta fa qaulun najib anan a can kamar yadda muka yi bayani inda ake cewa ghusl janabati fil riqabi amanatun a can idan wa yajibu ghusl kuma anan mala yana mana bayanin akan cewa ya wajaba wanka alal mar'ati ga mace inda inqita'id damil haid lokacin da ta yi da haida al'ada na mata dole sai ta yi wanka aw nifas ko kuma jinin biki na aihuwa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yas'alunaka 'anil mahidi suna tambayarka akan al'ada na mata akan alhaida kul ka ce musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam huwa aza wannan wa al'adun nan kazamta ce fa atazilun nisa fil mahidi kada ku je wajen mata ku shafa musu lafiya a cikin haida lokacin da suke haida wala taqribuhunna kada ku kusance su ba a saduwa cikin haida saba ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ya hatta yadhkurna har sai sun yi tsarki anan yadhkurna ana nufin har sai sun yi wanka fa iza tatahharna idan sun yi tsarkin to fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku inna Allah yuhibbu at-tawwabin lalle Allah yana son masu tuba wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tsarki kenan anan duk lokacin da mace take haida ko kuma take jinin biki to bai halitta ba a gare ta ta yi sallah saboda batta alwalla batta wanka sai ta yi da batta alwalla alwallata ta kare bai halitta ba ta yi sallah an yahe mata kuma batta rama wannan sallah an yahe mata batta rama wannan sallah Allah zai halaka fasawa wallazi qaddara fahada halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala in tana yin wannan abin batta sallah kuma hannu batta azumi batta azumi shi kuma wannan azumin ne tara sallah batta ramawa amma azumin nan sai ta rama wa'in su malamai suka ce batta tawafin baiti ba ta yi tawafi ba amma wa'in su kuma magana fito ne kuma hannu wa'in suka ce a tana tawafi hannu wa'in su malamai suka ce ba ta taba alkur'ani wa'in suka ce a'a in alkur'anin ba izini sittin ba ne ba ajiza ajiza ne tana iya ɗan tabawa amma magana wadda take ita ce kar ta taba kenan a nan mana yake mana bayani akan wa'innan abiyatin cikon su shine yake cewa wata tahkurul zawjaini fardun wajibun indal jima'i idan taqal farjani a nan kenan yana nufin dole mutum da ya zuwa ba a kusanci juna ba har sai an yi wanka wata tsakkurul jauzai ne fardun wajibun tsarkaka ma'aurata guda biyu farilla ce ta dole inda jima'i in aka yi jima'i idan sakal farjani idan farji guda biyu ya haɗu fakilahuma iza anzala su wannan guda biyun mata da mijin in anzala au aksala in ma sun yi inzali halaja minkumul mani aw aksala ko kuma ba su huddo ba ko kuma bi hukumin shar'i yadda silai an huddo ba a huddo ba to dole sai an yi wanka sai zan mu cike da baiti na ɗari uku da arba'in wa kusil iza amzai ta farjaka kullahu kuma ka wanke idan kai maziyi dukkan gabanka wal unsa yayi da maraira guda biyu falaisa yukta ridani a nan kuma wankan wannan ba a tilasta shi ba shi wannan wanke marairaya daga ba shine wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan eh, idan mutum eh, mani- ah, mazi ya fito mai to zai wanke mahallu najasa ko wajen najasan ne bima fihi azzakar wal unsayayn in namiji ne bima fihi azzakar wal unsayayn da alƙalami da marairaya guda guda biyu dan hadisi da yazo na miqdad yarda Allah ta tabbata a ga cewa liyaksila zakarahu wa umsayhi wa yatawadda liyaksila zakarahu ya wanke gaban shi alƙalamin shi wa umsayhi da marairaya guda biyu wa yatawadda kuma hannu yayi alwalla ina a takaice zan mu tsaya anan biyar inan kullasatul dars inan kullasatul dars anan mun ce man abubuwa da suke fitowa na ga gaban mutum akwai mani akwai mazi akwai wadi a cikin wannan guda uku wanne ake ma wanka wanne ne ba a ma wanka mani ake ma wanka mazi da wadi ba a ba a musu in wadi ya taba kayanka baka gani ba sai da kai sallah wadi ya taba kayanka baka gani ba sai da kace assalamu alaikum sai ka gani kuma hannu a cikin rigar taka akwai madiyi to yaya sallaka take na yaya sallaka take sallah ba ta yi ba sallah ba ta yi ba sai ka sake sallah na in ka ga najasa dole sai ka sake sallah ba ta yi ba sai ka komo ka wanke wannan madiyin kuma hannu sannan ka yi sallah lokacin da na yi sallah sai na ce assalamu alaikum da na yi haka sai na gama ni a jikin rigata yaya hukuncin wannan sallah na take na yi ce sallah assalamu alaikum sai na gama ni a jikin rigata ya hukuncin sallah ta take sallah ta yi don saboda ni shi ba najasa ba ne saboda shi ba najasa ba ne ba shi ba najasa ba ne ba abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اقض هوائجنا جميعا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك